wanda Allah ya wannan fito ya hawo mulbar ansar da muhajiri da suna ya ce kun ga alidin nan da 'ya'yana ta wajensa to su ne tsarkaka ni daga gare ni suke nima daga gare su ne kuma muku tsallake ce masu 'ya'yan nan biyu kuma uwarsu mahaifiyarsu ba su ne tsarkaka bayan mahaifiyarsu ma'ana mahaifiyarsu ta fi su daraja daga ali sai fatima sai hassan sai husaini waɗannan su daga gare ne ni kuma daga gare su su ne jirgin tsira wanda ya hau wannan jirgin ya tsira wanda bai hau ba ya halaka wanda ya tsira shi yana aljanna wanda ya halaka yana wuta to shi ma in ka ji haushi ka ce ba ali ne ya kamata shi iri ɗaya da ka ce ba annabi ne ya kamata ba muhammad ya kamata allah ya ba ban ba ma mara ba an fahimta ai duk wanda ya ce ba ali ne ya cancanci mukamin gadon annabi ba to abin da yake cewa annabin ma bai kamata ma ya zama annabi ya yi irin na yahudu su yahudu mai suka ce muhammadu bai lafi ya zama shi ne mai su kuma wani so suka zace sun yarda da muhammadu rasulullah amma ba a lalata shi kuma ga abin da ya ce ya ce ya kuma yi ban gama ku hadisi mai nake muku shi ya kuma yi alama ya hasu dona nan alike ne yake ga yake da man kuma a sahabinsa a kan me suke mana hasada wallahi wallahu an shi ana min qabla an yi arfuna Allah ya riga ya fare mutum ma kafin su san mu afatarahum yahsudu yahsuduhum iyana an rabbina yuzilu yuzilu lana yace Allah ya riga ya sa ya fare mutum ma kafin su san mu kun san Allah ta'ala ya riga ya arwah din su ya ga matsayinsu tun kafin a yi adam amma ya kaddara cewa ga lokacin za su to sannan ya ga dama ya turo ya adam ya fito da su bayan shekaru a tsatsan adam to sai ce to kaga allah ya riga ya ba mu wannan matsayin tun kafin masu samu to kana ganin cewa hassan da suka yi mana zai gusar da matsayin mu a wajen ubangijinmu idan ka yi hasada ka ji haushi shi kenan sai a ce to shi kenan wannan ba ba shi ne ma matsayin ba in ba ka gane wannan musamman in ba ka gane na ba zan zama kana annabi da yahudawa suka kiyarda da annabi sai ya tashi a annabi dus in ka tambaye su ka ce waye mafifici cikin annabawa za su ce maka ba da mana ba su ce maka yau za su ce musa ne to sai ya zama shi ne in ka tambayi nasara ka ce waye mafi yanci me yasu maka sai ya zama shi ne wane ne muhammadu dan abdullahi ne haka allah ya gada mu domin ka ce ba shi bane ba sai ya tashi a ba shi bane ko da ko kun yi mitin ko da kuma kuna da jam'iyya ko da jam'iyyan ku tafi kowa mambobi a duniya ku tsaya tsayin daka akan abin da allah ya shirya ba haka bane to ba zai zama ba haka to haka kuma duk wani musulmin da yake ganin ba ali ne magajin annabi ba kuma hassan da hussein ne magadan ali ba kuma yayan hussein ne magadan hussein ba ko ya ko ya haka nan haka nan abin yake sai dai ya cuci kansa man rakiba naja wa man takhallafa anha garqa wa hawa annaji fil janna wal hawi fi lava ya rage mutum in Allah ya ajiye ni'ima in ka ganta kawai ka ce alhamdulillah masha Allah haka Allah ya gaba kuma Allah kuma ta'ala baya zalunci kun ga irin hasadan da iblis yake na da aka yi aka ce a sujada da adam sai yake me ya saka me ya samu da saka bayan wannan saboda kin aka Allah ta'ala ko bai magana kamar yadda ake magana da bai isra kamar ma Allah ta'ala yana masa ladabi yace ya iblis ma mana aka anta jiro ma kharaka bi yadai astakbarta an kunta min al-ali hadda hadda Allah ta'ala Allah ta'ala fa malakin gwar komai amma sai mai magana da shi kamar yana ma masa ladabi ya iblisu me hana kai ne jira ga abin da na halitta da hannu girman kai kai ko kuma ka zama madaukaki ne yace ni bai da abin da ka halitta da yanku in ji iblisu to da aka aka aka masa sassauci aka masa sassauci yayi shi kangare ne ya kangare ne to sai Allah ya tsine masa to kai ma kar kai irin wannan da muhammadu dan abdullahi allah ya tsine maka ko ga ali magajin annabi allah ya tsine maka ranar tsinewa ka yasa rahamar allah man ta kallafa annaji mai aka ce fi ina fil janna wal hawifa fi lada Allah sauke to kun ga wannan fadaran Allah yana sawa inda ya ga dama amma ba a tuhuman Allah shi yasa mu muke cewa a a shika-shikan aqida a wurin mu adala na ciki na farko tauhidi na biyu adala na uku risala ko nubuwa na hudu imama na biyar ma'ad waɗansu ne shika-shikan aƙida shika-shikan aƙida wurin to dole ba da tauhidi ma'ana Allah ɗaya ne kuma shi kaɗai cancanci ibada to dole kuma ka yarda Allah ɗin nan adali ne baya zalunci ma'ana duk abin da ya daidai duk lokacin da ka ce me yasa Allah ya kaza ai bai kamata ma Allah ya kaza ba to me ka ce kenan me ka ce Allah ba adali ba me iblis me iblis yayi ya ce ba haka ya kamata Allah ya ba bai kamata shi a yi shi da wuta yana kallo yana gani a kwaba ƙasa a jajjaba a yi sifa mutu a hura mashi da a ce waye masu jira kaga ma'ana Allah ya ba daidai ba a nazarin iblis to haka kuma wayannan yahudu suka ga sun tsaya suna jiran annabi ya zo suka gan shi da sifofin suka ci kai shi ne wallahi amma kun ba ba ba isra'ili ba ba larabi ne cewa mai abin sai mu bi shi aitun da shi shi an ba da yahudu cin mukin har abada ba wani nuna da shi to ba mu yi shi ai kaga tun da shi ne Allah ba sai mu san mu zagon kasa ba ai sai mu frustrating din Allah din haka ma iblis ya dauka wai yana frustrating Allah ne wai yana wai shi a ganin iblis wai ranar kiyama wai sai Allah ya yi regret wai sai Allah ya bakin ciki tsine masa da yi sai ya ce sai ya ce kai to ina ma ban tsine mai iblis ba iblis ya jahilci Allah to haka kuma su ma yahudu sun jahilci Allah da suka dauka cewa za su iya gagaran Allah akan abi annabin nan haka ma duk wanda yake tunanin ba za a bi ausiya ba bayan ya yabi da Muhammadu Rasulullah shi ma bai isa ya gagara Allah ba duk yadda ya so ya ɗaukaka wani ya ce shi ne mene mene mene ya dai waye cutar kansa to insha Allah alamin to da ke Allah ta'ala mai adalci muna magana kan adalar Allah duk da ya faɗi magana dangane da al'amarin yahudu dinnan ya ba da labarin abin da suka yi to sai kuma ya kawo ta magana cewa ba duk cikinsu ɗaya ba ne haɗin ku ga adalci ku wa min ahlil kitabi man in ta'amanhu bi qintarin yu'addihi ilayka wa minhum man in ta'amanhu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون daga cikin ma'abuta littafi akwai wanda in ka ba shi amanar kintsari zai dawo maka da shi in ka amintar da shi akan kintsari kintsari dukiya mai yawa a ruwa za mu ji kidarorin kintsari daban-daban da aka dukiya mai yawa in ka bashi amana ka aminta da shi akan dukiya amana amanan dukiya mai yawa zai rike maka amana ya kuma cika amana ba na amana ba zai taba komai ba daga cikin wannan dukiya wa minkum man in ta'manhu bi dinarin la yu'addihi ilayka daga cikin su aka kira da akwai wanda in ka bashi amanan dinari daya to ba zai cika maka amanan ba zai ci wannan amanan ba zai misali abin ka bashi ko ajiya ko rance to ba zai baka ba illa ma don ta rai kayan ma sai ka tsaya a kansa ka dawo a kan shi ka tsare ka dace kan cewa sai ya biya kan baka ba ya karba ke to kun ga wannan ya nuna kenan akwai masu maciya amana a cikin su maci amana maci amana ne ba yawan amana take sa a ci ba shi shi shi barawo barawo an fahimta idan aka idan mutum ka ga a garinsu a ƙauyensu yana satin akuya wata rana in aka bashi ajiyar taraktoci me zai yi me zai sata tarakta to wallahi wata rana in aka kusura aka bashi amanan jiragen sama me zai yi sacewa zai yi to haka na abin yake saboda haka idan ka ga mutum ainihin baya da amana akan abu dan kankani to inda yawa ma ba zai amana ba in ko ka ga ya rike amana yar kaɗan to komin yawan ta ma zai rike to wannan adalci aka yi ma ahalin kitab ba a ce duk ahalin kitab ba kamar da wasu ganyi kuɗin goro su irin sun ce kaza ce ba a yin hakan wanda ya abu ake cewa ba sai a ce ai suwa na son kaza ba wannan ana magana dangane ahalin kitabin da suka zo madina suka zauna suna jiran annabi da annabi ya zo suka ƙi imani amma ba duka daga cikin su da yawan suna da mummunan hali amma ba duka sai aka sai aka ce to daga cikin su akwai wanda an ba shi amanan kinari ma'ana dukiya mai yawa to ba zai ci amana kuma yawata wani ko in dinari ɗaya aka ba shi sai ya ci to in aka ba mutum dinari ɗaya ya cinye in aka ba shi dubu goma ba ai ka ga tsaf ko aka ba shi dubu ɗari ko miliyan ko miliyoyi kaga in dai zai ci da dinari ɗaya to ina kuma ga dukiya mai yawa kaga kaga mace amana mace amana sifa ce abin zargi to me yasa suke wannan mace amanan suke cin amanan saboda suna justifying cin amana ne zalika bi annahum qalu laysa alaina fil ummi nasabi a baya can na kawo wannan shi zamu zo kan inda suke cewa laysa alaina fil ummi nasabi amma a bayan mun karanta lan tamassana nar illa ayyaman maduda daga cikin waɗansu ƙarere da suka ƙirƙiro suka ba kansu wani matsayi suka suka yi tabririn barna sun bar sun tabririn barna shine barnan ka ce daidai ne abu ba daidai ba a ce daidai ne saboda ka ba to daga ciki akwai inda suka ce laisa alai na fil ummi na sabi babu wani tafarki na ma'ana na salladuwa ko kama mu da laifi akan ummiyai su ayi ummiyai waɗanda suke ba ke tabiyai ba bil akhas inda yahudi ce ummi yana nufin ba ba yahudi ba da arabi ana cewa ummi amma su a harshen suna harshen suna da kalmomi wanda suke amfani da su wanda suka fi ummi muni domin ummi a asalin shi a larabci jinginawa ga uwa ne daga umma aka sami ummi sai a ce mutum ummi da laraba suna amfani da wannan kalman a wurin ibarori daban-daban shi yasa ma wasu duk a wautansu suka ɗauki wannan kalma da aka ayyabe annabi aka ce masa ummi sai suka ɗauki kalman suka murguɗa mata ma'ana ummi daga uwa daga um aka sami ummi ya ce mutum ummi ne ma'ana ba'oye ne in aka ce wannan rabu da shi ai ba'oye ne kasan aka ce mutum ba'oye ne da hausa mai ake nufi goyon uwa aka ce mutane in za su za su yi aure za a ce kai za ka aure ai yar mace ce suka ce za ka aure yar mace domin in yar mace ce to ma'ana ainihin ba ta ba control wata take control ɗinta ba ubanta sai suna ce mata yar mace ma'ana ita yar mace in ka aure ta za ka sha wahala saboda uwa ita ce ita uwan ita ce ubanta uwa da uba ita ce sai a ce